yan wa masu girma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya godiya mara iyaka ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuka jin tsoro ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala cikin fadalar shi da kuma rahamar shi ya halicce mu ne daga rai guda shine annabi adam alayhi salam ya ku masu imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana yayi magana ta gari magana kyakkyawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi da laihin ita wannan magana kusancewa babu wata magana lahiyayya ingantacciya wanda babu shakku a ciki kamar magana Allah alqur'ani da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗan uwa a cikin imani ɗan uwa masu imani ɗan uwa musulmi musan cewa Allah subhanahu wataala ya fallanta mana wata farilla Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin rukunin musulunci akwai wani rukuni babba shine yin haji duk wanda yake da iko Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta mushi yin haji yana da iko na dukiya yana da iko lahiyar shi gangar jikin shi zai iya yi to wannan ya zama wajibi ya zama tilas ya je ya sauke wani rukuni daga cikin rukunan musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle ne dukkan mutane waɗanda suke masu iko Allah ya fallanta musu yin haji sai Allah ya ce duk wanda ya kafirta idan Allah ya baka kudi Allah ya baka lahiya Allah ya baka dama ga kuma lokaci sai ka ki zuwa kai haji to Allah babu ruwan shi da kai wayaz billah to kaga kenan idan Allah ya zamanto ya zare hannun shi da rayuwarka kenan babu abin da zai kasance a tare da kai sai bala'i da kuma rashin albarka da rashin ci gaba duk wanda Allah subhanahu wataala ya sa da iko to ya zama dole ya zama tilas ya je ya sabke wannan farali yawan masu girma sai malamai masu tafsirin alkur'ani manya-manya suka ce da Allah ya ce alan nasi akan mutane to suka ce wannan ya nuna cewa lalle wajibi ne tilas ne dole ne in dai Allah ya baka dukiya da kuma Allah ya ce waman kafara fa inna Allah ghaniyun 'alal alamin sai malamai suka ce nan kuma dan a nuna cewa duk wanda ya ce haji ba farilla bace in dai musulmi ne to ya yarda ya kafirta ya huda daga ya huta daga musulunci wanda kuma ya yarda haji wajibi ce lalle Allah ya fallanta haji kuma yana da kudi yana da komi sai yaki zuwa to wannan yana kan wani hadari yana kan wata gada wanda Allah ya kiyaye za ta kai shi zuwa ga wutar jahannama Allah ya kare mu Allah ya kiyaye dan wa masu girma Allah subhanahu wataala wata ayar sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai shela kai sanarwa a cikin mutane su zo aikin haji za su zo wasu a sama wasu a ƙasa wasu a bisa dawaki yace za su zo daga wurare waɗanda suke daban-daban wannan don nuna farlanci na haji ‘yan wa masu girma haji ta zama to farilla da ayoyin alkur'ani da kuma hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga cikinsu akwai hadisi wanda yake shahararre ne shi ne wanda ake ce ma hadisu jibril wanda jibril ya zo yake ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tambayoyi to daga cikin tambayoyin da ya mishi ya ce mishi menene musulunci sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ka shaida da babu abin bauta akan gaskiya sai Allah da ko manzan Allah Allah ya aiko shi ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi azumin watan ramadan sai ce kuma ka yi haji in dai kana da iko in allah ya baka kudin zuwa haji to wannan sai nuna cewa lalle haji farilla ce ta zama tilas manzo allah sallallahu alaihi wasallama wani hadisi na abi huraira yake cewa manzo allah ya mana huduba yake mana wa'azi daga cikin abin da yace yace ya ku mutane ku san cewa allah ya fallanta muku haji kowa ya gaugawa ya je ya haji sai wani ya ce ya ma'aikin Allah a kowace shekara sai manzo Allah ya shiru bai ba shi ba amsa ya sake nanata ya ma'aikin Allah a kowace shekara hadi ta zama farilla a kowace shekara ya yade hudu sau uku manzo Allah ya ce inda na ce eh da ta zama to wajibi to wannan sai nuna haji farilla ce so daya tal a rayuwar bawa mai imani in kai so daya shikenan ka sabke sauran nafila ne karin neman lada ne wannan zai nuna mana rahaman musulunci tausayi na Allah subhanahu ta'ala game da bayan shi ba wani abu bane wanda mutum zai iya rayuwar shi in kai so guda to shikenan farilla ka ta sabka sai dai kuma ka nemi lada wajen Allah subhanahu ta'ala wajen zuwa da zawa ko umara ko haji dan wa masu girma Imam Hassan al-Basri yake cewa Umar dan Khattab yace nayi niyya in aika gari gari lokacin yana khalifanci zai sa wasu mutane su rika zuwa suna diba mutane gari gari waye ke da kudi bai je ba haji waye ke da dukiya gashi nan lahiyar shilau bai je haji ba Umar dan Khattab yace waɗannan mutanen zan sa a- su rika bada karo su bada jizya saboda su ba musulmi bane su ba musulmi bane su ba musulmi bane sai dai ta nanatawa yana duk mutumin da Allah ya bashi kuɗi yana da lafiya lau kuma ba wani abu ya hana shi wata larura mai girma ya ƙi zuwa haji to wannan mutumin ana tsoro game da imanin shi imanin shi yana iya kubcewa yana iya zamantowa daga cikin kafirai Allah ya kare mu Allah ya kiyaye dan wa masu girma wannan duka zaburarwa ne akan cewa duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya to ya zama dole ya zama tilas mi kake jira bayan Allah ya baka fadalar shi abu ne kuma wanda aka ce sai wanda zai iya sai mai dukiya in ba ka da ba farilla bace akan ka amma duk lokacin da ka samu to ta zama farilla mi kake ni me kake jira kana da tsammanin zaka kai gobe ko zaka kai jibi ko shekara mai zawa kuma haji abu ne mai lokaci wata daban ne wuri ne wuri ne guda daya daya dole sai ka je kai arfa sai kai bulaguro sai kai kaza dan me zaka ce sai shekara mai zawa sai shekara mai zawa kana ta haka nan har lokaci ya ku huce to wannan yana daga cikin wahayi na shedan kuma masu girma Allah subhanahu wataala ya fallanta ita wannan haji a alkur'ani da kuma sunna na muttaman za Allah sallallahu alaihi wasallama inkarin wannan hatsari ne mutum kuma ya ce ba bai zaman to farilla ba akan shi shi ma wannan hatsari ne ko mutum ya ce ya yarda farilla ne akan shi amma ki zuwa to wannan shi ba karamin hadari bane saboda Allah ya ce duk wanda ya kafirta to Allah ya wadata da shi to ta kakama ɗan uwa masu girma mutum mai imani mai san Allah da manzon shi zai tsaya ya nutsu zuciyar shi za ta nutsu alhali yana da kudin zuwa haji kuma yaki zuwa wani irin daɗi za ka samu wani irin nutsuwa za ka yi kuma alhali hajin nan an yi ta gaya maka an yi ta nanata maka tun kana yaro haka girma cewa farilla ce tana daga cikin rukunan musulunci yaushe za ka samu nutsuwa kuma kana da kudin baka je kai haji ba to kaga idan imanin mutum tsayayye ne to bai dace ba a ce samu nutsuwa lalle tabbas za ka ji wani firgici a cikin zuciyarka wanda zai tura ka akan cewa dole ka je ka sauke wannan farar kuma tana ka za ka ma kanka rowa ka zaman to marowaci wajen sabke abinda Allah ya fallanta maka amma ba ka rowa wajen yin abinda zuciyarka take so ka gina gida ka sai abin hawa ka yi kaza ka yi kaza ka yi bulaguro wani ma har yayi bulaguro na yawon bude ido amma bai je haji ba kaga wannan akwai wahayin shedan nawa za ka kashe ka je ka kama otal ka biya kudin jirki ka yi kaza ka yi kaza a banza alhali kuma wannan kudin ya kai ka je ka yi hali ko ka je ka yi umara to kaga wannan wahayin shedan ne kaman kana ma kanka ruwa kuma kana ba shedani abubuwa na dukiyarka da sauran abubuwa yan uwa masu girma kusan cewa duk mutumin da ya zamanto balagagge ne da hankalin shi kuma shi da ne ba bawa ba kuma yana da iyawa to wannan sharadan guda hudu sun zama dole ka je kai haji in dai kai balagagge ne shari'a ta hau kanka abu na farko na biyu ya zamanto hankalin karas ba mahaukaci bane wanda aka dauke maka alƙalami na rubutun shari'a kuma ya zamanto kai ɗa ne ba ikonka ake ba kuma ya zamanto kai kana da dukiyar da za ka yi je ka yi to wannan hajji ya zamanto dole mata su kuma an ƙara musu sharaɗi guda shine dole sai akwai muharram wanda zai zamanto a tare da ita saboda ba ta kariya amma malamai suka ce da aka samu aman aka samu wasu tawaga masu kyau mutanen garinsu ne sun santa ta san su akwai nutsuwa babu wani tashin hankali to tana iya zuwa ta sarke wannan farali yawan masu girma Allah subhanahu wataala ya ba mu dukiya fadala ce a gare shi to dan me yasa ba za ka sarke ba abinda Allah subhanahu wataala ya dora akan ka dukiyar shi ce kai karan kanka nashi ne duk abinda duk rayuwarka duk abinda kake yi nashi ne dan me yasa Allah zai sa doka kuma ka zamna kuma a hali kana yin abinda zuciyarka take so bai kamata mutum ya jinkirta abinda Allah subhanahu wataala fallanta mishi Aula dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ku masu imani ku yi gaugawan zuwa haji kowa ya gaugawa in dai bana lahiyar kalau da dukiyarka to ya kamata kai gaugawa sallallahu alaihi wasallama yace baka san ba me zai faru a gare ka kana yawa baka mutu ba ma ka talauce kudaden da kake ta maka da su yanzu babu tana yawa lahiyar kalau shekara mai zuwa baka da lahiya ashe tunda ba kai kake rike da rayuwarka ba to yanzu lahiyar kalau kuma ga kudade miye zai hana kai gaugawa ka je ka sarki wannan farali wannan ya zama dole wannan ya zama tilas yan uwa masu imani kusan cewa daga cikin mu wai zaka samu wanda shedan zai mai kururuwa sai ya ce banna zuwa haji sai na yi arme kai ka ce arme sharadi ne na zuwa aikin haji wani kuma zai ce ni banna zuwa aikin haji sai na zamanto lahiyayyen bawa sai na rika cika sallah sosai sai ya zama to duk wani umarni na Allah ina bi to a lokacin ne zan je haji wani kuma zai ce akwai wani zunubi da yake yi wai bai so ya bari in ya je haji ya dawo to kuma yanzu ba zai taba yin wani shaye-shaye ba ko zinace-zinace ko cin kudin riba ko zalunci ko kisa ko hoshi wai yana tsakan yin zuwa haji zai sa ya hwasa don haka ba ya je haji ba sai in ya yi da tabargazar shi zai je haji in ya dawo a lokacin ya tsuwa to shi kenan sai ya koma masallaci ya roƙi Allah to kaga wannan zaka ma Allah wayo ne Allah ya sa abin da yake cikin zuciyarka kuma waye ce ma zaka kai badi ko zaka kai badin badada kaga wannan duka wahayin shedani ne wani ma Allah subhanahu wataala ya bashi komi amma wai jira yake wai Allah he ya kiraye shi shi kuma wannan wani karatun malam Bahaushe wai haji kiran Allah ne a ce wani da kudadenka da komai da lafiyarka ka tai haji man yace a Allah ne bai kiraye ni ba haba dan uwa Allah alqur'ani gashi ya ce wajibi ne ya ce rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci manzo Allah ya ce wajibi ne ku ga ga ku tayi ka ce ba a kiraye ka ba sai a gaba to waye zai kiraye ka in dai ba kiran shaydani ba kace jira kiran Allah da ya riga ya wuce in dai kana da dukiya kana da lahiya to kiran Allah ya kare a gare ka dole ka je ka sauke rukuni ne rukuni ne daga cikin rukunin musulunci in ka mutu kuma to wannan sai dai addu'a Allah subhanahu wataala ya kare Allah ya kiyaye dan wa masu girma musan cewa babu alheri kamar a ce mutum yayi abin da Allah umurce shi da shi dukkan kudaden da zaka kasance duk abin da zaka kashe duk abin da kake ganin kamar yawa ne to kasancewa Allah jawwada ne kuma karim babu wani wanda zai je ya kashe kudi ko ya bata lokacin shi ko ya bata karhin jikin shi yayi wani umurni na Allah kuma a ce Allah ya bar shi haka a'a Allah karim ne Allah jawwad ne Allah sai ya saka maka abinda zaka kashe sai Allah ya lullumka maka kuma Allah zai sa maka albarka a cikin rayuwarka da bayan bayanka wannan shine abinda ake so yawa masu girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya haji bai yi ba wani abu wanda yake mara kyau bai wani fasikanci ba bai wani laihi babba ba to wannan mutumin idan ya dawo gida haji ya kare to kai ka ce kamar yau mammashi ta aihe shi ma'ana kenan babu wani dugu babu wani rubutu na laihi a littafin shi wanda ake rubutawa mutum ne wanda yanzu kamar zai hada rayuwa sabuwa ko da shekarar shi hamsin shekara saba'in kamar yau aka aihe shi duk an shahe mishi zunuban shi ashe wannan kadai ya kai a ce mutum ya biya kuɗi da lahiyar ka je kai haji za a kankare maka zunubanka gaba daya Allah subhanahu wataala kankare da zunubanmu yawan masu girma ba a zuwa haji da kudi na haramu ba zuwa haji da kudi na modi ba zuwa haji da kudi na wani kale kale ko na dawaki ko na balo na kullo ba zuwa haji da kudi na sata ba zuwa haji da kudi wanda yake na hoshi kudi na cin amana ba zuwa haji da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya je haji da kudi wanda yake na munamuna ne kudi ne wanda yake ba na halaliya ba sai ya ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik Allah zai aiko da malaiku su ce la labbaik wala sa'adaik Allah bai karbi ba abinda kake hudi magana da kake ma Allah bai karba balle kuma Allah ya karbi aikinka inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah tsarkakakke ne baya karba abu sai tsarkakakke kakka je kai sace sace wai zaka je kai haji a lokacin zaka nemi gafara a da wane ne zai baka gafara akwai haƙƙi na Allah kai sata kai laihi Allah zai gafarta maka kai sata to ina haƙƙin jama'a dole sai ka ba su duk abin da ka sani to kaga wanda zai nuna maka cewa idan kai niyan yin aikin haji a cikin dukiyar ka ma ka daidaita ka rawaita ta halaktin ma ka bincika ka bincika ka samu ta halaliya ta haƙiƙa wanda babu shakku a ciki a ce wannan guminka ne ka je kai aikin haji da shi wannan shine abin da ya dace Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya samu daga cikin bayi nagari Allah ya samu daga cikin waɗanda suke masu bin umarnin shi a kowane lokaci ko daɗi ko wahala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin Allahumma izz al-islam wal muslimin Allahumma dammir a'daka a'da ad-din ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin muna tawassali ga Allah subhanahu wataala da ayyukan mu kyawawa ɗan uwa masu girma Allah biya mana bukatun mu wanda suke na alheri wanda ba su da lahiya daga cikin mu Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya Allah ya kare shugabannin mu jagororin mu Allah subhanahu wataala ya samu su tausayi da imani wanda za su amfanar da talakawansu Allah ya kare iyakokin mu Allah ya kare sojojin mu Allah subhanahu wataala ya kare kasashen musulmi gaba daya kuma ila salatukum yarhamukumullah